صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آل طيبين غير المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم وفقا muna fassara ko kuma in ce mun fassara ayata 18 a surat al-imran inna dina inda lahi islam zuwa sarihul hisab ci gaban magana ne za mu ɗora kai bayin hajuka faƙul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'a aya ta gaba kenan aya ta 20 وقل للذين اوتوا الكتاب والامين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد bayan ikirari da cewa addini a wajen allah shine islam wanda shine na na bayani mai dan tsawo wancan karam ma'anan inna dina inda lahir islam addini a wajen allah shine musulunci shine miƙa waya ga allah wa maktarafa ladina utul ilma illa min ba'd ma ja'ahum al-ilmu bagayan bainahum ba abinda ya sa mutane wanda suka ba aka ba littafi suka suka sassaba akai bayan ilimi ya zo musu illa bagayen bainan wa mahtalafa da zai na kitaba wanda aka ba littafi ba su sassafa ba illa min ba'ad ma ja a kuma ilm sai bayan ilimi ya zo musu sun riga sun san addini guda ɗaya ne na Allah suka rarraba shi suka yi suka yi addinai da mazhabobi da firak me yasa suka yaka da bagayen bainan saboda shishigi na ya ce son shugabanci من حسدا وطلبا للرئاسة لا لشبهة فيه wato sun yi wannan ne domin hasara ga juna da ɗan shugabanci kowa ne a ce shi ne jagoran ɓangare kara ɓangarensa saboda haka sai nasa ɓangaren kowa ya ɗiba wani ɓangare ya zama jagoran shi yana samun ɗan abubuwa ta haka nan aka yi addinai da ɗariƙu da mazhabobi kowane da mabiyansa aka yi yaga addini wa man yakfur bi ayatin lahi fa inna allaha sari'ul hisab wanda ya kafirce da ayoyin Allah to Allah fa mai gaggawan hisabi ne wato wanda bayan ya bayan gaskiya ta bayyana ya kirkiro wani abu daban ya bi to zai game da Allah ma Allah ta'ala ne masa gaggawan hukunci akan abin da ya aikata to sai bayan wannan sai ce fa in hajuka in su waɗanda kai kai ma da'awa akan addini ƙwara ɗaya ne hususan adal kitabi wanda su suke cewa su ma suna da addini to amma addini na kuna da addini amma addini a wajen Allah guda nawa ne guda ɗaya ne raka tun da yake Allah ta'ala ya aiko annabi da saƙo kuka ce shi kuke bi to wanda ya aiko shi da saƙon ya aiko wani kuma da saƙo saboda ka ya zama lazim in sun ja da kai sun ce ba haka ba ne kowa yana addinin sai kuma duk hanyoyi ne daban-daban duk kuma sai a je ga Allah to sai ka ce da su ƙwaƙwar asalamtu wa jihiya lillahi wa manittaba'a na miƙa wuyata ga Allah da kuma wanda ya bi ni wato ni wanda ya bi ni ma ma'ana shi ma ya miƙa wuyansa ga Allah ce da sotoni na miƙa wuya miƙa wuya fa ina ji fa kula asalamtu wajiya na to wuya ne na ce fuska aka ce ka ce na aslamtoci na fuskantar da fuskata na, na, na miƙa fuskata an ce an ambaci nafs ne da ma'anan fuska nan yana cewa akhlastu nafsi wa jumlati lahu la ushriku fiha gairu na na tattara raina gaba ɗaya dunkule gaba ɗaya na miƙa ga ga ubangiji ba na gwama wani tare da allah a wannan cikin wannan rai ɗin nafsu ne ya ce ƙila ubbira anin nafsu bil wajhi da annahu ashraful a'da az-zahira ya ce an an fassara nafs rai da fuska saboda ainihin fuska ita ce mafificin gaba cikin gabuban jikin mutum wa muzhirul iwa wal hawas kuma nan ne mabayyanan ƙarfi da kuma da hissi hissi kamar wato kamar da bawace shi labarin zuciya a tambayi fuska fuska ta nan ne ake bayyana farin ciki da bakin ciki da gora gama a wuyan sai mika mu ya ce ya kyashi to ka ce na mana na miƙa rai na kaci kai zuwa ga Allah to wamani taba'an da ma kuma wanda ya bi ni mana duk wanda ya bi ni shi ma ya shi yan abin da ne wanda ya ce addini na shi ne addininsa to shi ma abin da ya yi ke shi ma ainihin ya yi saranda ya zuwa ga Allah to kun ji addini ki ba to in sun sun jara kai suka ce ba haka ba ne ai addini ko gado ne ko jini kamar yadda su yahudu suka mai da abin jini ne ko ma addini na sai zama kabilanci suka ce su shi Allah ta'ala ya zaɓi ƙabilansu ne sunansu banu isra'ila su isra'ila ya zaɓa su ne zaɓaɓɓun Allah kuma suke da rabo gobe kiyama sauran mutane kuma an halicce su ne don su bautawa isra'iliyawa isra'ilawa ne zaɓaɓɓun Allah su kuma sauran mutane an halicce su ne saboda ga isra'ila kuma an je lahira ba za a tambaye su kuma madangane ma da sauran mutane ko da sun kashe mutane ba za a ce musu me sun kashe ba sai dai in sun kashe ba isra'ila sai a ce za ka yi kana ba isra'ila ka kashe ba isra'ila to ka yi laifi amma ba isra'ila shi kenan ko ko nawa ka kashe ba ko to wannan addinin sai koma kabila ne da alfahari da kabila shine addini to da yawan mutane da yawan addinai ma kuma dai kusa haka nan ne kabilanci ne kawai ake to in mutane suka ce addini ba haka bane ba saran da ya zuwa ga Allah bane to ka ce to ni kun ji inda ne ko ku ko ku kabilancin ku ko yan garanci ko bangaranci ko mene ko duk saran da za ku yi ku ce masa shine addinin Allah sai ku ba da kokari ni kam ku shaida addini na shine nasaran da ya zuwa ga Allah shine islam وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم كace da wanda da kace ma ahlul kitab wanda aka ba littafi su ne yahudu da nasara da kuma ummiyai su ne waɗanda ba ba littafi wanda ba su da littafi ummi shine wanda bai da littafi saukakke daga sama wato ma abota taura da linjira su ne ahlul kitab sauran mutane masu addinai daban-daban kamar su mushrikan larabawa da sauran mutane waɗanda suke intihalin addinai daban-daban wadda ke akalla lokacin a lokacin da ake saukar da wannan alƙwaran akwai akwai su a ahlul kitab sai ko mushrikan larawa su ne ummi ma'anan ummi kenan ummi wanda ba shi da littafi saukakke ba wanda bai iya rubutu da karatu wanda ba yi da littafi littafi wanda ke cewa wannan wahayi ne daga wajen Allah to muna iya cewa banda banda yahudu da nasara duk sauran mutane suna za su zama kummiye banda ma'abuta alkur'ani ko ma menene addininsu ko da sun raya suna da littafi kamar masu addinin zardusta suna da wani littafi suna karanta amma dai su ma su ma umiye ne to ka ce da su duk wayannan duk sauran mutane duk masu intihalin wa'yansu addinai suna cewa mana addini kaza ko kaza ko kaza ka ce a asalamtum kundin mu ce muku mun saranda kuma kun yi na fassara musulunci da saranda saboda yanzu yanzu islam an bashi wata ma'ana ta daban yanzu ka ce islam sai ɗauka mai mai kwanspance shi a matsayin shi ne kawai addini ya daya na allah ta'ala sai suka su ma kamar da suka dunkula suka tsoke addini na sai su ma suka nemi tsoke ma musulmi nasu su kuma yau da kullum ma musulmi sun fara kanin kansu kamar yadda na waje ke ganin su amma wancan kare na bayani sun ta kokar ma su kira mutane muhammadawa su ne suka kira suka ce liba su rubuta to shi ma musulunci ma wai suna iya mai shi kabilanci musulunci in suka da to amma yanzu ma'anar hakika na islam shine mika waya zuwa ga to ka ce da su to kuma kun mika waya wato ma'ana yanzu mu doci kan mun zo za mu yi addini daya addinin bautan Allah to mai su ahli kitabi za su ce da sauransu mai yiwa su ce eh lalle wannan shine addini mun gamsu da bayanin da kake ya nuna kenan ashe gasken magana shine mutane ne suka kirkiro addini amma dai ba zai ya zama Allah wanda ya halarci sama da ƙasa ya aiko annabi da wani addini sai kuma ya sake aiko wani annabi daban da wani addinin daban ba irin wani wancan ba ya sake turo wani annabi na uku shi kuma ya zo da wani addini daban na uku ba na ɗaya da na biyu zai zama yana sassafa ma kansa in dai shi ne ubangiji malicin kwaro komai shi shi aiko da annabi a alif in ya aiko da alif addini annabi ba to za a ji iri iri da abinda annabi alif ya faɗa in ya aiko da jib annabi jib sai a ji iri ɗaya ne da alif da ba in ya ɓauko da annabi dal sai a ji iri ɗaya da na alif da ba da jib ba bambanci wannan da hukuncin hankali ya kai kamata ya tun da shi ubangijin ɗaya ne ba zai zama yana da addini ba to kuma hankali ba zai ɗauki a ce addinan sun sassaɓa mai juna ta yadda in wannan gaskiya ne wannan ya zama ƙarya amma a ce za su koma wajen ubangiji ɗaya zai yiwu sai da in wannan in wannan abin da yake gaskiya ne wannan abin da yake ƙarya ne in wannan daidai ne wannan ba daidai bane in wannan haka ne wannan ya zama batil to amma kuma sai a ce duka addinan Allah ne ai ba zai yi ba kamar yanzu wani wannan da'awan da yanzu ake mana ake mana wancan kana ina bayanin cewa su aya cewa wai yanzu mu ƙasa ne mai addinai ce to in ana kwaɗan addini mu ba mu ci mu mu san ana da addini ba akwai addini ƙwara ɗaya na Allah ta kuma ba a cewa ai duk Allah ake bauta masa ce a'a mu dai mun san a namu addini muna bautar Allah amma ba mu san ba za mu iya cewa kowa ma yana bautar Allah duk ba zai yi abauta wa Allah da son rai ba sai da saƙon da shi ya aiko to fa'in aslamu faƙaɗe ta da in su ma suka ce to eh gaskiya ne lallai addini dole zai iya zama daban-daban inda daga wajen Allah ne to menene aka aiko da shi aka yi bayani aka masa hukunci ko sai a wannan lallai shine addinin kowane annabi to mun bi to fa in asar mun dai har suka musulunta fakade da to sun shi sun shirya to shine din shirya din iyakanta kenan shiryan guda nawa ne guda ɗaya ne shikenan to in ba su yaka nan fa wa in tawallau fa inna ma alaikal bala in suka juya ba suka ce kai da addininka da na mu da namu kuma duk wajen Allah ɗaya za a koma ko kuma suka ce mu bai yarda naka ba namu ne addini naka ba addini ba ko suka ce naka addini namu addini ko ma mai suka ce amma dai ma'ana dai ba za mu zo mu haɗu da kai mai addini ɗaya to ba inna ma alaikar bala ba wani abin da ya kanka illa isar da samu ka kafa musu hujjoji ka gaya musu sojoji na hankali gashi gashi gashi gashi gashi ba a tilasta mu mutum la ya kai masa bayani na hankali ya fahimta kaji kaji kaji kaji Allah ya aiko da addini ƙwara ɗaya ne tun daga adam har ƙorin ƙaura Allah yana da addini ɗaya ne bai da guda biyu saboda haka in ka ga saɓani a addinai mutane suka yi ba Allah ne wa'annan addinan ba su suka yi inda inda za a duba addini na Allah za a ga cewa shine addini kwara ɗaya ne yanzu da ainihin da duk annabawa za su daddawo sai a ga abu ɗaya suke da sun san limamin su da za a yi wata unguwa a ce duk annabi ne a unguwa to ba za a yi rigima ba idan cikin annabawan nan in ba duka ne suka zo ba wani annaba ne unguwan ba ba'alin annaba ne to su sun san babba a cikinsu kawai ba ja shi da sai da jagora to da wani ya zo na gaba da shi automatikiyar sai su bi wannan da wani kuma ya zo in yana gaba da wannan to shi ma automatikiyar sai a koma ba batun a jefa ƙwara wannan ya ci wannan ce an kare shi su kawai sun san wane ne wane ne shugaba to da zaran cikamacin yanzu jagoransu ya zo shi kenan an gama to kuma da za a ce wani annabi ya zo bayan aiko wannan annabi ko da musa ne to in ya zo ba a tawa kuma zai kuma ta kai ba zai nemi alƙur'ani kuma shari'an da aka so kuma wannan wanzan da shi zai aiki haka da isa zai dawo shi ma abin da zai yi to ka gani saboda mene inna dina inda lahil islam addini ɗaya ne wajen allah to in kai musu wannan bayanin suka gamsu masha Allah in kuma suka ce a kowa ya addininsa to fa ina ma alaikal bala ka gama naka kai naka isarwa ne kana tilasta mutane su bi daidai
ne ce fadan ya durruka idma alaika illa an tuballiga wa karbar lakta ba wani ba zai cutar da kai ba don kasanton ba su bi addini ba kuma laifin ka bai domin kai naka ka isar da sau domin ya ka kenan ka kuma isa ka riga ka yi musu bayani yanzu da za a zo ko da irin a ce a yi conference a kira conference na addinai kowa ya zo duwan kowane irin addini da mutum yake zuwa ya zo ya masu bada su zo da yafe jaɗin nan da ƙafa ba takalmi masu wanda su zo kowane ya zo duk a a tattauna a ce to muna so ne kawai a tattauna a fahimci juna ba wai mun ce ba muna so mai ba ba an ce wai mutum ya bar addininsa ne ko ka ayi mishi abin da kake so ko ma a cikin addini a ce duk da ɗariƙu da masabobi duk a da a tattauna na a sa hankali a tambayi mutane ko kuna tsammani yanzu allah zai aiko da addinai kuna tsammani yanzu allah zai aiko da addinai kuna tsammani allah zai aiko wani annabi da sako sai aiko da wani annabi da saɓanin haka ne saba wanda in wannan gaskiya ne wannan ƙarya ne akwai akwai bambancin shari'a saboda bambancin zamani wannan ba mai cutarwa ba an an bayyana shari'a saboda bambancin zamani da muhalli babu damuwa da wannan amma amma a ainihin a babin aƙida to ba za a sami bambanci bambancin shari'a kuwa to yana ya danganta da zamani da muhalli saboda haka idan shari'a ta wuce lokacin ta wuce ta riga ta wuce an gaba amma amma amma aƙida za ta zama ƙwara ɗaya bai ɗaya kowanne zai zo da la ilaha illallah wa da wala sharika ba wannan wanda zai zo da da batun ubangiji biyu ne ko uku a ɗaya ubangiji ɗaya ne kuma shi ake bautawa da sakon da ya aiko to in ya aiko da sako daidai wani lokaci ya ce a yi kaza a bar kaza sai bayan nan ya dawo ya sake aikowa da wani abu da ya ce a yi kaza a bar kaza sai aka ga wani abin da ya ce a yi din a da can ya ce a bari to kaga wannan ya wanda ya zo daga baya ya shafe da wancan farko ko ba lura ba kaga ba wannan ba shine ba shine karo ba ba contradiction bane ya nuna cewa a daidai wani lokaci wannan abin an hana daga baya an ci an yi saboda haka shi wai ba shi ba shi ne karo ba karo inda za mu samu shi ne ta in ta inda in wannan gaskiya ne wannan ya zama kariya shi ne ba zai samu kamar kamar ya ce ya ce ba a bauta wa kowa sai shi sai a yi ko wannan annabi ya ce shi wannan annabin amma shi za a bauta ba zai yi ko ya ci ko ya aiko ya ce shi ba a ganinsa ba zai yi idan mutum ya gan shi ba sai kuma ya aiko ya ce yanzu kuma ana iya ganin to duk wa'in to mu za mu tambaye su Allah zai zama yana da addini hukunci hankali yana bai da addini yana da addini to wanne to kowa ne sai ce nasa ne kowa ne wani addini na Allah sai ce wanne kai ne sai ce namu kai ba namu ne duk kowa ne to yanzu addini an yi da Allah yana da addini ɗaya ne amma kowa kuma nasa shi ne wani addini to ma'ana yana da addini ko ba ku bane ma'ana yana da addini kenan to sai dai sai a tashi a ce to eh na wani yana iya cewa shi gaskiya ya san an san gaskiya amma dai ba a batta kawai a bar kowa ya abin da yake kamar yadda imam rida da suka yi munazara da wani uskub na nasara da ya masa wata tambaya sai shu sai ce to yanzu kana son ka tilasta ni zan bin addinin ka ne ce a ba tilasta sai in kaga daman ci tun da baka ba tilas to zan faɗa maka gaskiya inda inda inda ya ce a littafin sai kawo mashi wadda da cewa wannan annabin shine aka ce zai zo a littafin sai shuru sai ce eh haka ne a littafin mu an nuna cewa akwai wani manzo zai zo kuma sunansa muhammad kuma yana da ya sunanta fatima kuma ta mijinta sunan sa'ad kuma yana tana da ya sunan hassan da hussein ra'a littafin ya imam rida ya tabbatar mashi da ya kawo littafin shi imam rida bai tafi littafin ya ce shi ya buɗe dubu littafi na kara ya buɗe ce ka ga wani dole sai sai imam rida ya karanta masa har aka ga shi mutumin yana rangaji saboda daɗin karatu imam ya ce to kaji an yi bayanin wani annabi ko kaji kaji ce lalle gaskiya ne a littafin haka ya ce wane ne wannan annabi sai ce eh gashi dai muhammadu ne na yadda amma ban tabbatar ko muhammadun ku ne shi ne sai ce to billahi alaika kana labarin kuma wani mutum ya zo sunan shi muhammadu yana da ya fatima da mijinta ali da 'ya'yanta hassan da hussein sai ce kana neman kasa ne shiga addini ya ce ai ba dole ya ce tun da ka ce ba dole gaskiya wannan wannan annabin ku ne da shi ke nan kaga sai tashi ya ci gaba da addininsa na gargajiya amma ya da wannan dai wannan shine wannan dai shine wannan da aka faɗa a littafin su to yanzu kaga daga nan kuma yanzu ma ba wannan a littafin za ka nemi duk linjilolin duk duniyan nan wanda ke yanzu ba za ka ga wannan ba sai dai in tana da wata linjira ta nan a ɓoye a wata tukunya wannan sai bayanan ƙayin insha Allah zai fito da tauran gaskiya yahuda za su ganta sosai irin wanda aka saukar wa musa zai kawo fito musu kuma da linjiran gaskiya ta isa koyi a wani wuri ga ta sosai ita ce wannan kuma ba batun kuma mutum ya ce an gaba to shi kenan ne wannan shi ne idan suka ƙi ka ce kai naka ka gama naka fa ina ma alaikar balaga wallahu basirun bil ibad Allah kuma yana ganin bayi ma'ana ya san duk abin da suke aikatawa kuma zai musu sakamako Allah yana gani ka san dan adam malam ya faya son rai ne yakan ce a kyale shi ne da abin da ya gada ko kuma abin da ya ga ya dan fe mashi ka san tun da abin wasu ma ya ya zama business idan mutum ya ga ainihin zai jari zai rushe kamar ya ga za a watse daga shagonsa to ai zaka ga ya fara ya dunga karin wahadi shege ne ya wannan wannan hadisi kawai sai ya ya rike kastomomin sa yace musu dama an faɗa a hadisi an ce zamani na nan zuwa wasu su kafatar da mutane su kakkawo masa felan felan magana ya ji tafi tafes amma kun ba haka ba in ka saurare su za su za su batar da kai daga abin da ka ga dama an ce a daina sauraron su to yana son ya rike kastomomin sa
gani saboda ainihin in- in ba ka ba yanzu nan kasamomi za su watse isa mukan ce gaskiya ku jama'a kar ku yadda a- a rika business da ku ku nemi gaskiya inda take ku daina saura- sauraron 'yan tijara 'yan tijaran addini su suna neman kastomominsu ne kawai saboda haka ainihin kai- kai ko gobe kyama za su ina maka komi ba in ka- in ka dakata su kai fitar da kanka kawai nemi addini inda yake kai to shi ke
wallahu basirun bil ibad nan ya ce um, ba wallahu basirun bil ibad nan wa'adun ne wa wa'id a lokaci guda wa'adun wa wa'id Al- alƙawari ne da narko Allah yana ganin bayi ma'ana yana ganin abin da suke aikata zai ma kowa sakayya da abin da yake aikata kaga wannan akwai akwai akwai wa'ad ga waɗanda suka yi g- g- gane gaskiya suka bi ta akwai wa'id ga wanda suka gane gaskiya suka ƙibinta sai aya ta gaba innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adabin alim waɗannan da suke kafircewa da ayoyin Allah suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba suke kashe kuma masu umurtansu da adalci daga cikin mutane to kai masu albishir da azaba mai radadi duk da wancan ya ce mana wa'adin wa wa'id za mu fahimci cewa lallai ƙarƙarewar magana tun da an ce fahimta wallo ya koma wa'id lagayar fahimta wallo ga duk wanda ya yi tawalli wa'id ne fahimta wallo in suka juya baya suka ƙi bin abin da ka faɗa fa inna ma alaikal bala wallahu basirun bil ibad kaga akwai wa'idi a ciki ko ya ma fi kama da wa'idi to ko da ke yana iya zama wa'adin da wa'idin kamar yadda ya ce to amma nan nan gaba ko sai aka sai maganar da da ta zo baya sai aka ce masu masu kafircewa da ayoyin Allah kaga wa- wa- wallahu basirun bil ibad sai aka ce innal ladina yakfuruna bi ayatil Allah fa yana ganin bayi wayanda suke ku sani ba duk wanda suke kafircewa da ayoyin Allah ayoyi su ne alamomi wanda su- suka nuna gaskiyan abu hujjoji su ne ayoyi da su ne a- hujjoji sawa'un an yi bayani ne hankali ya ɗauka ko an nuna wa'yansu abubuwa da aka gani kamar wannan wannan bayanan ayoyi ne tun da yake baya- bayanai ne da hankali ke ɗauka to masu mutum ya je ya ya ya- magana ta fita fes hankalinsa ya karba amma baya so sai ya ce san ba haka ba to masu yin irin hakan wa yaktuluna nabiyina suke kashe annabawa annabi ya zo ya zo musu da abin da ransu baya so gashi annabi ne Allah ya turo shi kuma gashi abin da ya faɗa gaskiya ne amma ransu baya so sai su kashe shi da tunanin cewa su- su ci gaba da abin da suke akai saboda ya zo masa da abin da ransu baya so su ce wannan wannan annabi in an dakata sa wallahi duk zamu zama mutanen kirki duk zamu gyaru kuma zai samu mu rika yin addini irin na annabawan farko alhali malamai sun gyaggyara addini kagan karshen ta za su za su zai raba su da sahabbai ne ya sa su ga annabi sai su ce ba sai gaba sai sun bi sahabba to ya zo da addini ya nemi ya sa ita wannan gaskiya aka in aka ga daga yasa wallahi annabi muhammadu kawai za a bi ba za a bi wani da wani ba saboda haka kuma za mu yi ta to ka gani to zai su kashe shi haka suka yi na farko sai a zo musu da da- da addini irin irin na Musa su har ma sukan faɗa kamar yadda wasu balle wannan wannan is- akwai wanda malaman bani Isra'ila suka ce dangane da Annabi Isa suka ce Isa nan wallahi in aka tsaya aka bi shi wallahi sai ya mai da mu mu bi addinin tsintsa irin na Musa suka ce in muka haka na ina za a sami wani- ina za mu sami na na- na sawa a baka ya ce ya za a yi ce duk an yi mashi yar kururi yana ta kuriya suka ce a kashe shi kawai in dai ba in ba kashe shi kai ba wallahi ba za mu tsira sai ya samu a koma a yi addini irin nan Musa ashe kaga sun gane kenan yana neman ya koma da su a yi addini irin nan mu annabi Musa ko kuma in aka yi haka nan su kuma abin sawa a baka ba da wanda yake lokacin muhimmin abincinsu shine kobus suka ce ina na kobus da bahaushe ne sai ce ina na to duk da abin sa'a baka ne ya aka ta kuskure aka bi tsintsan to sun zama manya sun gina addini ginanne an tsatsara shi suna cin ushara malami yana bayani yana ce in za ka ba allah ka ba allah daga zaɓaɓɓun dukiyanka in shanu ne dama allah ya riga ya yanka cewa ɗaya bisa goma dukiyanka ba naka ba ne. to in kana da saniya goma ɗaya ɗaya ta allah ce to kar ka kawo ma allah kanjamammiya ƙosashe za ka kawo ma allah to tun da in an kawo ma allah wa ake ba malam to aka ga malam ya yi ƙaton ciki yana magana da ƙyar yana ɗan nufar bashi Yana ta- in ba ka ɓoye ka zo da ƙanjama mai allah yana gani
to shi shi shi shi yake ji to sai aka sai ga wani ya zo da addini za a bi za a yi za a yi addini tsintsa kila a zo a yi rabo daidai wa daida kila ma a ci a fifita talaka a raba wai tashin duniya to sai ya ce kawai sam wannan wannan wannan annabin yana nema ya kawo tashi hankali sai a a boye ne sai ce wallahi a taura yake karanta na sosai sai ji da za a yi ya ce wallahi sai a kashe shi don a kashe wallahi ba su zauna lafiya a ce a kashe shi ko sai su kashe annabi sai Allah ya turo wani sai su sake kashe in wani ya ce haba jama'a ya Allah zai turo muku annabi ku ji kuma yana gama gaya muku gaskiya sai ku kashe shi shi ma wannan sai su kashe shi don don dai su wanzar da wannan addini da suka kirkiro su wane ne masu wannan wannan yayin isra'ila sun yi wannan yayin sun sun sun karkashe annabawa kuma lokacin da ake so da wannan ayan a madina ne a baya a bakara mun yi karanta wani abu da ya kama da wannan cewa an yi ce kuna kashe annaba aka dube su sai Allah- annabi ya ce da su alƙurani sun ce kuke kashe annaba to alhali kuma ba su suke kashe annaba ba kakanninsu ne suka kashe sai aka ce kuna kashe annaba to wannan ma da su ake yi aka ce to masu masu ƙaryata ayoyin Allah ina ne masu ƙaryata ayoyin Allah suke kashe an- eh, annabawa suke kuma kashe waɗanda suke umurtarsu da abin kirki bilkis da adalci min na daga cikin mutane to kai musu aza- eh, albishir da azaba mai raɗaɗi ka ce albishirin ku za ku sha wuta ƙila hum ahlul kitabin ladina fi asrihi sallallahu alaihi wa alihi. wannan ina karanta muku tafsirin faidul kashani aka ce ƙila an hum ahlul kitabin ladina fi asrihi sallallahu alaihi wa alihi. an ya aka ce ana nufin adal kitabin da suke zamanin shi wan- ma- ma- manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da su ake qatala awailihim aw- qatala awailuhumul anbiya'a wa mutabi'ihim min ib- min min ubad bani isra'il na farkonnin su awailuhum na farkonnin su kakannin su kenan su ne suka kashe annabawa da- da masu bin annabawa na ba- na ba- na bayan Allah cikin bani al'umma bani Isra'ila wahum radu bihi su wa'annan sun yarda da wancan aikin wa qasadu qatlan nabiyya qatlan nabiy sallallahu alaihi wa kuma sun yi nufin shi ma kashe wannan annabi sallallahu alaihi wa wal mu'minin da mu'minai walakin na laha asmahu amma Allah ya kare su ka gani yanzu ko yanzu wannan ayan kaga tana aiki kenan yanzu idan jikokin makasa annabawa suka ga wani yana gaya masu gaskiya sai suka kashe shi mene aka yi ainihin na zai kuma yanzu su wa'in nan za a ce musu masu kashe annabawa eh saboda mene sun yadda da kisan annabawan da kakanninsu suka yi sai yanzu su ma inda abin a turo annabin ne za su kashe shi to yanzu in kuma za su ga wani mutum ya rika karanta masa abin da annabi ya ce za su kashe shi saboda haka ana iya ce masu makasan annaba irin wani ya gabata a bakar mun kawo wanda ake ana magana da su ake ce musu kun kashe annaba alhali ko kakannin suka kashe idan aka yi aiki ko da a zamanin da sai wasu suka zo suka yarda da aikin to su bangare ne na aikin kamar hadisin jabir da yake da ya rawaito ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya so mutane za a tashe shi tare da su wanda ya so aikin mutane za a yi masa za a yi tare za a yi tare za a yi tsara da shi a aikin su man ahabba qauman ushira ma'ahu wa man ahabba amala qaumin ushrika fi amali wanda ya so mutane za a tashe shi tare da su wanda ya so aikin mutane za a gwama shi a cikin aikin saboda haka an yi aiki tuntuni mai kyau ko maras kyau wasu mutane yanzu sun yadda su ma suna ci sun so yan mutane suna nan tare da su to kaga so yan nan kashe-kashen annabawa da su yan can suka yi su kuma wa'annan sun yadda da ayyukan da da wa'ancan na farkon suka yi saboda haka su ma sun yi tarayya a ciki a cikin majma'ul bayan daga annabi sallallahu alaihi wa an tambaye shi dangane da an tambaye annabi na ayyin nasu ashaddu azaban yawmal qiyamah wani mutum ne ya fi tsananin azaba ranar alƙiyama ya ce rajulun katala nabiyan aw rajulan ya amuru bi ma'arufin aw nahai an munkar aw naha an munkar ya amara bi ma'arufin aw naha an munkar an tambaye shi waye wani mutum ya fi tsananin azaba ranar alƙiyama ya ce mutumin da ya kashe annabi ko kuma ya kashe mutumin da ke umarni da abu mai kyau ko yake hana mummuna ثم قرأ سيما زال كرت ونايا ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس suna kashe annaba ba ba ba tare da haƙƙi ba kuma suna kashe masu umarni da adalci a cikin mutane sun maƙal sallallahu alaihi wa ali ƙatalar banu isra'ila ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار ثم ساعة في, في أول النهار في ساعة واحدة فأقام مئة رجل وإثنى عشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونحوهم عن المنكر فقتلوا جميعا قتلهم جميعا من من اخر النهار في ذلك اليوم وهو الذي ذكره ذكره الله تعالى yace banu isra'il sun kashe annabi na ake ya ce salasata wa arba'in ne sun kashe annabi talatin abin nan arba'in da uku a farkon yini a sa'an farko na yini da safi ke sai wa'yansu mutane kuma mai atar rajulun wa ithna ashar rajulun mutum ɗari da goma sha biyu suka miƙe su cikin bayan Allah na bani Isra'il su kuma suka ce masu suka masu suka masu wa'azi suka ce ku aikin kirki ku bar mummuna kamar suka ce me yasa za ku kashe annabawan Allah bayan sun umarce ku su ma sai suka karkashe su a ƙarshen yini wato da safe sun kashe annaba 43 da yamma sun kashe bayan allah masu wa'azi da da aikin kirki 112
kisan yakan yakan zama cewa in ana son a- a wanzar da abin da ake akai tun da shi in annabin yana kira jama'a za su za su to su kuma suna son su kawar da wani saboda haka sai suka cewa a kashe kawar
dangane da wannan ko ɗan su ruwayoyi ban da wannan a cikin hisar daga abi abdullahi alaihi salam ya ce ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce a wannan afwa shi din ne dai Eh, lan ya amala ibn adam amalan a azama inda Allah tabaraka wa ta'ala min rajulin qatala nabiyan aw imaman aw hadamar ka'batin lati ja'alaha Allah ta'ala qiblatan li ibadi aw faraga ma'ahu fi imra'atin harama Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ce dan ad- dan adam bai aiki aikin da ya fi girman muni kenan a a azama ya fi girma na muni girman muni babban laifi wato bai a taɓa babban laifi a wajen allah tabaraka wa ta'ala ba fiye da mutumin da ya kashe annabi ko imami ko ya rusa ka'aba wanda allah ta'ala ya sa ta eh, ƙibla ga bayansa ko ya- ya ƙarsar da ruwansa a- a mace na haram wato ma'ana ya zina ko ya zina kenan to dan adam bai mummuna aiki da ya wuce waɗannan ya wuce waɗannan ayyuka har wala a cikin hisal ɗin dai a cikin abubuwan da amirul mumin ya sanar da sabansa wannan muke cewa ba- babi wajen 400 na ilmi wanda amirul ce ka ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza har ga suna wajen guda 400 da ko nawa ne ko da 40 ne wanda yake cewa ta za mu karanta shi don akwai shi a jere a wuri guda to nan daga ciki ce izaru safala fa inna safalata man la yakhafu Allah fihim qatalat al-anbiya wa hum a'dawa yace ku ku- ku- izaru safala ku ku kiyayi mutane kira su safala su ne rududdugagun mutane ma- kaskantattu walakantattu ba- ma- masu masu mummunan hali wanda ha- mummunan halin sai mai shi su lalatattu wanda suka fi kowa lalacewa a cikin mutane ke su wane ne wa'annan ya ce fa inna safala man la ya khafu la fihim safala dinnan su ne wanda ba- ba- ba su jin tso- ba- ba su jin tsoron Allah a cikin aikata komi da suke ya ce katalatul anbiya cikin su jimlan su ka- su ne makasan annabawa wanda su su su wa'annan mutanen akan muradin su za su iya kashe annabi to sai ƙara bayyana su wahum a ada'una wahum a ada'una su ne maƙiyan mu'adu baiti su ne safar ku kiyaye safar irinsu ne yanzu ku lura wanda wanda suka yi aika aikan karbala ku gaya mini inda za a turo masa annaba mai za su yi masa inda annabi ne ya zo karbala rannan mai za su yi masa sun ma faɗa ai sun ma faɗa suka ce ɓalo da kalmominsu bayan imam hussein ya kakkafa musu hujja hujjoji daban-daban akan cewa ba su ce bai cancanci su kashe shi ba. suka ce ko kakan naka ne ma ya zo nan kashe shi za su kun bayan wani wani kuma suka ce to saboda me za ku kai suka ce kai dole mu kashe ka zama mu kashe ka ne saboda kin ubanka ya ce ashe yakin ba nawa ba ne saboda kin ubanka za mu kashe ka to wane ne ubansa eh annabi ne saboda kin ubanka kuma suka faɗa ma ɓalo duk sun faɗa ɓalo ɓalo suka ce za mu kashe ka ne duk mu rama abin da aka yi mana a badar da hunain hagan dare dare ainihin su sun sun nemi sun ne a badar sun so su kashe annabi allah ta'ala bai da a wani su su suka shi annabi allah bai yadda duk wa'annan duk ko sun wo ganga sun yi sun yi na uhud ma su kashe annabi allah bai yadda ahzab ma sun so kashe annabi duk ko duk duk sun zo su kashe annabi ne allah ne bai yadda ba to wannan zun sun sami dama da kuna tsaban da yadda za su da- da sun sami dama din a wancan karan abin da za su kenan wa'annan 'ya'yansu da jikokinsu da suka sami dama sai suka rama a kan abin da su wannan daman yanzu an kyale su su an an mayar da maitansu su ne ohun a da wannan kada ne maka gama kasan annabawa ka ka ka ga makiya ahlul bait su ne a cikin usulul kafi da isnadinsa daga yunus bin zubiyan ya ce na ji abu abdullahi alaihi salam yana cewa manzo allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna allah azza wa jalla ya kulu allah azza wa jalla ya ce wannan abin da ake cewa hadisi kursi wailul ladina yahtalluna ad-dunya bid-din yahtalluna hatalahu wa hatalahu ma'anansa hadahu يحتل الدنيا بالدين أي يطلب الدنيا بعمل الآخرة بني ya tabbatar ma masu ihtihalin masu ihtihal ya ce mai yaudara ne masu mai yahtaluna duniya biddin wanda suke cin duniya da addini wannan ne na fasarar girma ma'ana suna suna ne sai ce ma'anan hatalahu ko hatalahu hada'ahu yaudara wato a zahiri addini ne amma a gaskashin gaskiya business ne shi ne zahiri addini ne amma kashin gaskiya business ne yana yana yana yana yana kasuwanci ne tijaran shi yake ya ci riba ya ci duniya da sunan addini to shine bani ya tabbatar ma masu cin eh, duniya da addini masu masu a- a zahiri addini ne amma kuma dai neman duniya ne. sai ce wailul lil ladina to wannan wailul bani ya tabbata musu wailul lil ladina yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas bani ya tabbatar ma waɗanda suke kashe waɗanda suke umarni da adalci daga mutane ko ka- kaga bani ya tabbatar ma waɗannan kenan na farko masu masu cin duniya da addini masu nuna addini amma an yi amfani da labarai a ce cin duniya ba sai aka ce aka amfani da kalmar hatala wanda yake nufin yaudara a bayyana addini ke zahiri addini amma su kuma dai tijarar su suke masu yaudara ke masu- masu yin addini amma da yaudara don su ci duniya sannan na biyu kuma masu kashe masu umarni da adalci cikin mutane sannan kuma na gaba ya ce wailul lil ladina yasiru almu'minu fihim bittaqiya bani ya tabbatar ma waɗanda mumini a cikin su sai dai sai dai ya- ya- ya- ya ya rayu a cikin taqiya yasiru wato sai na zaman shi tare da su sai dai ya taqiya wato yana da i- i- mumini amma sai dai boye imaninsa saboda tsoron su to bani ya tabbatar mutanen da a- a cikin su ba za a iya bayyana addini ba ke sai dai a- a boye sai dai mutum ya zauna a cikin su ya bayyana zahiri yana tare da su amma dole ya san cewa bai ba dama ya bayyana addininsa in ya bayyana kashe shi zasu Ab- sai sai Allah ta'ala ya ya ci gaba da cewa hadisi kursi ne abi yagtaruna am alayya yaj- ya- ya- yajta- yajtaru da ni ne suke ruɗuwa ko ko ni suke ma jura wato da ni ne suka rudu kasa idan mutum ya ru- ya- ya- ya- ya- ya rudu da wani yana iya rudar amma yana iya ruduwa da Allah yana iya masa- da wani ibara ana iya rudan Allah yawa ana ana iya rudan mutane to suna tsammanin za su rude ni ne wato sun rudu da ni ne ko ko ni suke majura wato ba rudan Allah sun- sun ce eh an kashe da an an an an an yi din wato kamar su ne sun mishi jur'a kenan su ce e mun ji ka- ka- wannan annabin kai ne to mun kashe shi nan to jura ke fa bi halaftu la la ut la utli hanna lahum fitnatan tatruku alhalimu minhum hayrana hayna hay hayrana to ni da ni na rantsi wato da Allah ta'ala ke magana na rantse da kaina da ni na rantse ba bi halabtu su wa'annan mutane la'uti hanna la'uti hanna lakum fitnata tai shine kamar ana ce masa shine kamar makuwa zan jefa masu fitina kenan la'uti hanna tai ya ce a ta hallahu li fulanin a duga yanar ai kaddara lahu wa anzala bihi wa tahala kushe abu ya fada masa ke ta yi shi ne da muke cin makuwa wato ainihin idan wato zan jefa masu wani bala'i ke fitina tatrukul halim minhum harana wanda ainihin mai haƙuri a cikinsu sai zai zama cikin ɗimuwa wanda bai daure ba fa kenan mai haƙuri wato kasan halim mai hankali mai halim yana iya mai hankali ba mai mai haƙuri bai halim yana iya zama mai hankali yake nufi mai hankali cikinsu zai zai rudi to saboda fitinan in ta shiga wato mutum zai kasa gane ma'ana wannan irin fitina har ta kai ma mai ilimi a cikinsu mai hankali shi ma zai abin zai ruda shi ya kasa gane mai yi wannan to wannan wannan kaga kuma abin da yake nufi a nan duniya ke wato allah ta'ala in ya saukar da bala'i ga masu masu yaudara a addini zahiri addini amma neman duniya baɗi ne tijara eh? sannan kuma da masu kashe masu umarni da adalci da kuma wanda mumini a cikin sai dai takiya a cikin littafin sulaim bin qais al-hilali daga amirul mumini a wani hadisi mai magana da yi da muawiya baka da baka ya ce ya muawiya inna ahalu baitin ikhtara Allah lana al-akhirata ala dunya wa lam yarda lana bid-dunya thawaba yace yana magana da yace ya muawiya mu ahlul baiti Allah ya zaɓa mana lahira ne akan duniya bai yarje mana da duniya a matsayin lada ba ranar ake ranar ake biyan mulada mai ya mu'awiya inna nabiyallahi zakariya karna shara nushira bil manashir wa ya ibn zakariya qatalahu qaumuhu wa huwa yad'uhum ila allahi azza wa jalla yace ya mu'awiya annabin allah zakariya an yanka shi da zartoti da zartoti zartoti wanda ake yanka katako shi aka yanka annabi zakariya ya ya dan zakariya ma shi ma mutanensa sun kashe shi alhali yana kiransa ya zuwa ga allah azza wa jalla wa zalika lai hawa na duniya alal wannan kuma saboda walakantuwar duniya ne a wajen Allah shi yasa ta kai har za a za a kashe annabi inna awliya ash-shaytani qad harabu awliya ar-rahman shi ne abinda al-amir ne ke ga kawai waliyan shaytan sun yaki waliyan Allah wa qarqala Allahu azza wa jalla fi kitabihi إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم. sai ka mashi wannan kun ga wannan wani ya kama ka gani bar ganin wato kai ko da aga maka gani wannan maganar da ake mun auya ka gano inda in ka karkarin da karatu da muka yi na baya yaji inda amir mun ce hum a'da'u zai ce to inna auliya a shaitan kad harabu auliya haka haka abin ya ita duniya ba bakin komai take ba a wajen Allah saboda haka au waliyan shaidan sai su kashe waliyan Allah ta haka na kashe zakariya annabin Allah da ɗansa ya haya a cikin majma'ul bayan na ɗabrasi wannan na karanta ɗazu amma wani ɓangare na karanta wanda ya ce ainihin uh, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce wani an tambaye shi wane ya fi azaba ranar kiyama ya ce wanda ya kashe annabi ko kuma ya kashe mutumin da yake umarni da mai kyau ya hana mummuna wanda ya hana ya yi umarni da mai kyau ya hana mummuna sannan sai karanta wannan aya to akwai ƙari shi ma dai na ji na karanta sun da ce ainihin sai dai a wannan wayan an nuna ya manzo Allah yana magana da mai su abu ubaida ne sai ce ya abu ubaida kada ta banu isra'ila salatu salatatu wa arba'ina nabiyyan min awwalin halin في ساعة واحدة فقام مئة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن عن المنكر فقتلوا وقتلوا جميعا في آخر النار من ذلك اليوم وهو الذي ذكره لا لا شيء نفس الشيء لما ذكرنا لا بمبنش أتكين كافي da nasa isnadin daga shikenan shi ma wannan munkara ba shi ne wanda na karanta cewa ainihin hadisi kursi da yake cewa allah zo da fiye cewa bani ya tabbatar ma masu yaudara da addini don bidan duniya أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين wannan ciko cikon magana ko da kima shi muke sharhohin nan kudu ya kamata a ci mun karanta wannan waɗannan mutanen wanda Allah ta'ala ya ce a musu almishi da azaba mai da ya ce ulaika alladhina habitat amaruhum fid dunya wal akhirah waɗannan ne waɗanda ayyukansu suka lalace a duniya da lahira ba su da wani aiki ba su da wani lada duniya da lahira sun yi sun yi anan kuma a gobe kiyama ba su da komi sai azaba wa ma lahum min nasirin ba wanda zai taimake su na'am abinda suka yi sun ce su suna ganin suna addini ne kuma amma saboda addini ne suka kashe masu suka kashe annaba da masu umarni da abin kirki don su riƙe sun su riƙe wani nau'i na abin da ran suke so to kuma shakka babu a wannan ana magana da wannan isra'ilayan da suke zamanin annabi alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun baka ga waɗannan da aka ba rabo na littafi ana kiran su zuwa ga littafin Allah don ya hukunci tsakaninsu sannan wasu daga cikinsu sai su juya baya suna masu bijirewa ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة wannan abu irin aiki nasu sakamakon sun ce ne wuta ba za ta shafe mu ba sai yawan su ƙididdigaggun kwanaki kawai ko wato su su wannan su ɗan mutane sun rai cewa in ma sun shiga wuta to sai dai na 'yan kwanaki kawai wagar rahun fi dinihin ma kano ya fito abinda suke kirkira ya ruɗe su a addininsu فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to yaya za su yi kenan idan muka tattara su ga yinin da babu kokanto cikin sa ranar kiyama ke aka cika wa kowace rai abin da ta aikata sannan kuma za a zalunce su ba abin da kai shi za a yi maka ba ƙari ba rai na mummunan aiki to yaya kenan ranar wannan dai duk cikon magana ne na waɗannan mutane masu ma- wanda suka kirkira addini suka tsaya kyan a kai suka ga sahihin addini na gaskiya suka ce ba za su ba suka kashe duwe mai kiran sai zuwa ga gaskiya suka tsaya kyan a kan abin da suke a kai nan ya ce zalika eh, أولئك الذين حدثت أعمارهم في الدنيا والآخرة مرؤومون في الدنيا على كل لسان ومعاقبون في الآخرة بمطابقات النيران بمقطعات النيران مقطعات النيران أنا الدنيا دكون هذا الشيء يسيني مسلم كما لاهرة أغلب تصد نوعين أضاو to su ne ne alladina utu nasibin min alkitabi wanda aka ba su rabo na littafi su ne malaman yahudu suna da taura yanzu an kira su ya zuwa ga littafin allah yawa suna da rabo na littafi saboda suna akwai littafi a hannunsu a taura wanda duk da sun shi shigar da wa'yansu abubuwa a ciki sun cicira wa'yansu abubuwa a ciki amma ko wa'yansu abubuwa da suka rage wanda ba a karasa ba wanda yake ainihin suka yi ishara ga cewa ga akwai wasu ƙayoyin da ke na gaskiya ne a ciki ba komi ne aka share ba akwai wasu abubuwa wanda kaga shi yasa aka ce utu nasiban min al-kitab an ba su rabo na littafi malamai ne suna karanta littafi to yanzu yur'auna ila kitabillahi ana kiran su zuwa ga littafin Allah wannan littafin Allah wannan alqur'ani ke yanzu wannan manzon sallallahu alaihi wa alihi yana kiran ahalin at-taura ya zuwa wani littafi kuma alkur'ani bai hakuma bai nahu bin ya hukunci tsakaninsu su zo da a taura ɗin agwama da abin da alkur'ani ya ce in aka yi haka nan kaga za a kai ga natija ke mako sun mai ta wala fariƙon min sai wa'insu juya daga baya su ce ai ba zai yi ba in kuka je kuka je ko aka aka aka shiga kwatarci za a ce za a gano nasa ne da gaskiya sai suka juye suka ƙi to me yasa su ba su ko jin tsoro saboda sun sun kinkira sun kirkira ƙarya sun jingina maka sun sun jingina maka wa kansu matsayi da ba su da shi suka ce lan ta masana naru illa ayyamu ma'adu wuta ba za ta shafe mu sai na wayansu kwanaki alila idadagaggu wato wai ko sun shiga wuta ma saboda su zaɓaɓɓun allah ne za su iya laifi kuma za su iya shiga wuta amma nan da nan za su fita ko za akwai masu wahamin irin wannan a cikin musulmi suna ce ai ko ka ai musulmi ya shiga wuta zai fita to ka yadda ka shiga ne ka yadda ka shiga ka san kuma tun da can ka san lahira ba ta da iyaka ka sani ko a ce ka shiga ka shekara ɗan dubu saba'in alhali nan dubu nawa kake ana yin shekara dubu ne a nan ko ɗari nawa ake gomomi ake a kan gomomi kai ka je ka shiga kai dubbai to ballanta nawa ya ce maka kuma ma duk musulmi zai fita aikinsa ne zai kai shi akwai aikin da mutum ya aikata za ka ga a cikin cewa Allah ta cewa hukuncin wannan dawama wuta kamar man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha khalidan fiha kaji wanda wanda ya kace mu'mini da gangan za'in jahannama dawo zai dawama a ciki mu'mini aka ce to balantana nan kuma gashi ana magana dangane da masu kashe annabawa da masu kashe alladhina ya'muru bil qisti min an-nas wa bashirhum bi adhabin alim wa ya ce maka to za su fita to kuma ko ana fitan kaya da ka dan shiga irin wannan to su wayannan isra'iliya sai suka raya cewa wai su ko sun shiga wuta ai ba su dade yan kwanaki ne wasu suka ci malaman sun ce musu ai duk bai hude yake shiga wuta tsanani kwana arba'in ya su kawai kai kai abin da ka ga dama iyakanta kwana arba'in ka ka fita ka shiga aljanna kaga dalilin da ya sami ya ce zalika zalika ya ce a tawalli wal irad wannan bijira wanda suka yi dan bi annahum qalu lan tamassana lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda bi sababi tashilihim al iqab ala anfusihim sun mai da abin sassauka eh yanzu mun ga gaskiya amma wa zamu saboda mu zababbun Allah ne in mun je lahira aka ce me yasa ba ku bi annabin da aka turo ba mun san mun yi laifi ƙarshen da dai abu ba kama a wuta amma kwana arba'in za mu fita to ka gani saboda suna ganin ko sun yi wato wannan wahayin shedan rudin shedan ne don da- duk lokacin da ka ka ga ka ji a ranka cewa kana ganin eh da azaba amma sa sauƙa ko ko eh zunubi ne amma Allah zai yafe maka to lallai shedan ya burma da laifi ne amma ya zaka isi ibadi ko kuma ai dan azaban da ai maka dan kankani ne ko an yi maka to duk dai to shi irin wani kaga su malaman sun ce musu haka nan ai kwana in an da in ma an shiga wutan ba za a dade shi yasa suka goye na bisa sau wa garahum fi dihim ma kanu yaftarun min anna an-nara lan tamassahum illa ayyaman ala'id aw anna aba'ahum al-anbiya yashfa'una lahu cewa ko dai abinda suka rudu da addinin nasu na ni cewa ko za su ga wuta ba su dade ba yan kwanaki ne kana ko kuma ai isu ƴaƴa- jikokin annabawa ne kakannin su za su cece su aw annahu ta'ala wa ada yaqub alayhi salam Allah yu'adhibu awladahu إلا تهلة للقسم يعني قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ko kuma sun ce ai annabi ai Allah ya mai yaqubu alƙawari cewa ba zai kona ayansa ba su kuma ayan yaqubu to kaga to irin waɗannan mutane ya za su yi ran da aka tattaro mutane aka zo da su ranar da babu kokanto a cikinsa masu cewa lan tamar sanar ila alayyamu ma'amudar sai suka ga yanzu kuma yanzu abinda mutum ya yi shi za a yi masa ba rage ba kai yanzu a- a- a ɗora komai a sikeli ja bayan ce kaka ce sai ga wannan wannan ya zo an an mashi sabi ya wuce wannan zo shi ma sai a zo da shi ina ba an ce mu ba na ka dan mai sai ga cewa mai ka zo da shi kowa ne an da kai garan nan ba shi ba batun sunan kawa ne ne sai a sai ka fita ba batun me me ka aikata ne wannan kuma shine shine adalci yanzu inda ainihin za a ce wasu jini ne kawai Allah ta'ala ya zaɓi wasu mutane ya ce su wa'annan mutane komai suka aikata su 'yan aljanna ne, saboda ya zaɓi ƙabilarsu to sai a ce ina adalci a nan har ma a cikin har su kisan kai a ce har su kisan ba komai can ba komai na adalci a nan yanzu suka zo ran nan suka ga cewa a ce abin da mutum ya aikata ne ake masa hisabi a kai to ya za su yi kenan kuma ga ba- babu babu daman tadaruk ba dama a koma duniya a- a gyara aiki ba ba- ba- ba- ba- ba sauran da- ba- wa dama ta biyu a ce mutum ya dawo nan ya gyara kuma a can kuma ba zai yiwu a ba shi dama ya tuba ba karatun gaba ɗaya mata'allaka da wannan karatu gashi kuma yana ganin karatu na gaba a, zai zama shi ma ba zai samu ba ranar laraba mai zuwa zai zama rannan ne a yi ba laraba mai zuwa zamu insha Allah na sama ne gaba a cikin makarimul akhlaq daga abdullahi bin mas'ud a wani hadisi wannan wani bangare ne na hadisi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce da shi ya bin mas'ud idza talawta kitaban kitaballahi ta'ala fa ataita ala ayatin fiha amrun wa nahy faraddidha nadran wa atibara fiha dangane da aya- fasarar ayan fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fi yace ya dan mas'ud inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka karanta littafin Allah ka zo kan wata aya to ka maimaita ta don ka kana nazari da da- da- da- da tsokaci nazarin wa itibar ka ka- ka sake ka maimaita aya karatu hankalinka yana bin abin da yake ciki. wala ta sa an zalika karka karkara kana gaba da hakan fa innahu fa inna na fa in fa inna nahyuhu yadullu ala tarkil ma'asi hanin Allah yana yana nuna a bar sako ne wa amruhu yadullu ala amalil birr wasal duk da kaji umarnin Allah kuma yana nufin ai aikin kirki ne da gyara fa inna Allah ta'ala ya ku Allah ta'ala shi fa kaifa idza jama'nahum liyawmin la rayba fihi wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun ka zo kan aya ka tsaya ka kalli kai kai kwandarin a kan ma'anan aya mai allah yake nufi da ya faɗi wannan to insha Allah za mu dakata ana akwai batun yau yau yau a lissafin mu sha ɗaya ne ga wata na rajab wanda yake nufin gobe sha biyu kenan jibi sha uku jibi juma'a zai zama sha uku ga watan rajab kuma akwai ayyukan sha uku sha uku da sha hudu da sha biyar addu'an ummi dawud wanda ake so mutum ya azumin wa'annan kwanaki uku sha uku da sha hudu da sha biyar mutum ya azumce su sannan ranar sha biyar bayan azuhur da la'asar ya wani addu'an da ake ce ma addu'an ummi dawud yana da kyau yin addu'an ummi dawud har ya zuwa yau ɗinnan ba mu da labarin ganin wata amma dai mun tafi da lissafin mu haka nan wallahu alam muna muna fata ya zama mun yi daidai domin abin da nikan guda shine ya zama na dun mu dun mu ciccika watanni dun ba wata kowane wata yana ta ciccika ne wani wata rana wani yana da kusan ne in ka duka kana yin ciccika wata kowanne ya cika kowanne ya cika wata rana sai wani watan naka ya rasa kwana biyu waɗansu shekarun baya ya faruwa haka nan sai ana lissafin sha'aban 28 sai a ga jaririn wata ramadan saboda mutane sun fi itimami da kallon watan ramadan sai su zura ido sai zama ran 28 kana lissafin 28 sai a ga wanda yake nufin kaga ba a ganin wata 28 amma dai 29 ne ko 30 ake iya ganin wata in mutane suka gan shi 28 yana nufin da lissafin su ba daidai ba ne yana nufin rannan 29 ne ko ma 30 to ka gani za ka da yanzu dai ba mu sani ba muna fata da ya kasance lissafin ba daidai ne akan cewa yau yau sha ɗaya gobe sha biyu jibi sha uku to ranar adon umar dawo yana shine muhimmin aikin aikin wannan uh, wannan a- aikin rajab ma za mu iya cewa har wala yau akwai a- wayansu salloli da ake yi a dararen sha uku da sha hudu da sha biyar wanda ake karanta kowace raka za a karanta bayan fatiha za a karanta yasin da tabara da kulhuwa a kowace raka fatiha yasin tabara kurhuwa to raka'a biyu daren sha uku irin wannan sallan kamar yadda yake raka'a hudu daren sha hudu irin wannan sallan kuma raka'a shida daren sha biyar aka ce wanda ya wannan a rajab da sha'aban da ramadan ya riski alhairan watannin nan sauraka ana da- da- wato gobe kenan da daddare zai zama daren sha uku ɗin ke sai mutum ya kiyaye wannan sannan kuma ya azumin kwanakin nan uku sannan in ya ya yi addu'an umu dawo akwai akwai ruwa- akwa- akwai ruwayoyi na- na addu'an umu dawo daban-daban da mai sauki da mai da mai dan yawa alal misali akwai karatun waɗansu surori daban da masu tsawon gaske aka ce in mutum ba zai iya ba yana iya karanta in ba zai iya karanta alkur'anin waɗannan surorin ba a madadin su yana iya karanta ulhuwallahu sau ɗari a wani ruwa ya dubu amma a nan cikin wannan ma cikin karatun haɗa ko ulhuwallahu ɗari a cikin wannan shi na na abdul umu dawud da kuma in su surori da da mutum zai karanta kuma yana da kyau mutum ya kokari wannan ya kuma kasance a wurin da mutane ba su dame shi ba ya ɗan keɓe wani wuri domin a cikin hawasa ɗin wannan addu'a akwai zafara akan makiya kuma ta aka ci mutum ya kokari ya ga ya yi ya koka ko ya ko da ko da hawaye fito masa ko da kwatankwacin kan kuda domin alaman ijaba ne alaman ijaba ne mutum ya ya hawaye fito masa ya koka ya kokarta ya koka a cikin addu'a ɗin musamman sujadan ƙarshe ɗin nan to har wala kuma ranar sha uku ne ranar haihuwar amirul mu'minin salamu alai ranar sha uku saboda haka ranar sha uku ɗin za mu yi mauli jibi kenan za mu haɗa nan kenan kamar wannan zama ɗin har ya zuwa bayan isha don mila da amirul mu'minin insha Allah to kuma ranar sha biyu ga wata ne ranar halakar muawiya ɗan hindu matar abu sufiya saboda ka ga murna biyu da murnan harakan makiyin ahalul baiti da murnan haihuwan amirul mumini a lokaci ba shi shi na su sha biyu wata sha uku ga wata ne haihuwan amirul mumini ranar haifi amirul mumini ranar juma'a ne wannan a lissafin mu shi ma jibi ɗin zai zama a juma'a ne